بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي قبادة كراتم أتكن للتافن خطوات إلى السعادة littafin da malamin musulunci dr abdulmuhsin ibn muhammad al-qasim ya rubuta ɗaya daga cikin malamai kuma limamai a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ke garin madina wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi kuma satin da ya gabata idan yan uwa ba su manta ba mun tsaya ne akan topic ɗin da malam yi magana akan haƙiƙatu sa'ada me ake nufi da idan aka ce as-sa'ada haƙiƙanin sa'ada yau idan Allah madaukakin sarki ya yarda za mu tashi akan darasin da malam yake cewa tariqus sa'ada wato hanyar da idan bawa ya bi tafarkin da idan bawa ya bi zai samu ainihin as-sa'ada zai samu jin daɗi a rayuwar duniya zai kuma samu jin daɗi a lahira idan ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki zai samu dacewa zai kuma samu katari malam ya ce la sabila ila sa'adati illa bi ta'atillah wato duk wata hanya da za a gaya maka da za a ce maka idan ka bi ta za ka samu dacewa za ka samu nasara malam ya ce wani hanyar babu wato a sa'ada a kan bin wannan hanyoyin babu hanya da za ta sadar da bawa zuwa ga samun wannan sa'adar illa bi ta'atillahi face da bin Allah maɗaukakin sarki wato bin Allah maɗaukakin sarki cikin umarnin da ya bayar da kuma barin dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi hani da cewa a bashi wannan ita ce hanya ɗaya tilo da za ta sadar da bawa zuwa ga wannan nasara da kuma dacewa. ومن أكثر من أعمال الصالحة Bala ya ce, Duk wanda ya yawaita aikata ayyuka kyawawa, washtanabar zunuba wal khataya. kuma ya nesanci saba wa Allah maɗaukakin sarki wal khataya da ainihin wato laifuffuka ya nesanci zunubai da kuma sabo na Allah maɗaukakin sarki da kusakurai asha sa'idan wannan zai rayu rayuwa wacce take cike da ainihin farin ciki da jin daɗi وكان من ربه قريبا كما زي كسنچه كسد ubangijinsa قال سبحانه وتعالى Allah madaukakin sarki yana cewa cikin suratul nahl aya ta 97 Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ya ce, Dukkan wanda ya aikata aiki na ƙwarai, min zakarin au'unsa, wannan wanda ya aikata aiki na ƙwarai ɗin daga jinsin maza yake ko jinsin mata, wato namiji ne shi ko mace, inda ya aikata aiki na gari, kuma yai don Allah maɗaukakin sarki. Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi a rayuwar duniya zai rayu rayuwa mai daɗi Allah ya ce kuma za mu saka masa ranar alkiyama da mafi kyan abin da ya aikata a gidan duniya qala ibn kathir imam ibn kathir yake faɗa a cikin tafsirin sa ainihin tafsir ibn kathir yake cewa الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت yake cewa da Allah madaukakin sarki yace falanuhiyannahu hayatan tayyiba za mu raya shi rayuwa mai dadi yace to wannan rayuwa mai dadin tashmalu wujuhar rahati yana tattara dukkan wata fuska ta hutu da za a ce wannan fuska ne na hutawa min ayi jihatin kanat ta kowane irin bangare hutun yake in dai mutum ya bi Allah madaukakin sarki a gidan duniya ya kuma yi biyayya ga umarnin Allah madaukakin sarki ya hani ga barin hana-hanansa to wannan kan zai samu hutu a cikin zuciyarsa zai samu kwanciyar hankali zai samu nutsuwa zai samu ainihin yalwar zuciya ta yadda dukkan abin da ya samu kansa a ciki zai mai da lamarinsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Wasa'adatu ta zuhu idan haƙaƙa al'abdu tauhi da rabbihi, Malam ya ce, wannan sa'adar, wato wannan jin daɗi da ake samu sanadiyar bin Allah maɗaukakin sarki, wannan dacewar tana ƙara kyau, tana ƙara ainihin zama abin birgewa idan haƙaƙa al'abdu tauhida rabbihi idan bawa ya tabbatar da ainihin kaɗaitakar Ubangijinsa. Wa'allaka ƙalbahu bi khaliƙihi kuma ya rataye zuciyarsa da mahaliccinsa, wa fawwada jami'a umurihi ilaihi kuma ya mika dukkan lamuransa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Qala ibn al-Qayyim ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya masa rahma shine Abdullahi ibn Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ad-Dimashqi ibn al-qayyim al-jawziyya dalibi ne wa ibn Taymiya babban malamin nan na musulunci wanda shi ibn al-qayyim ainihin an haife shi a shekara ta 691 sannan ya bar duniya a shekara ta ɗari bakwai da da hamsin ɗaya. to ya faɗi wannan maganar a cikin littafinsa zailu tabaqatil hanabila yake cewa at-tauhid yaftahu lil 'abdi bab al-khair wannan ta Allah madaukakin sarki da ake magana ko tauhidi yana buɗewa bawa ƙofar alkhairi idan bawa ya samu tauhidi samun tauhidinsa yana zama sanadiyar buduwar ƙofofin alkhairi gare shi wasururi da farin ciki wallazzati ta kuma jin daɗi walfarahi sannan yana ainihin samun farin ciki asurur farin ciki alfarahu shi ma farin ciki walibtihaj kuma bawa yana samun ainihin wato ya kasance cikin walwala da jin daɗi wato duk wanda ya samu kansa yana mai kaɗaita Allah maɗaukakin sarki haƙiƙanin kaɗaitawa da nesanta dukkan abin da zai raba shi da tauhidin Allah maɗaukakin sarki wannan bawa ya samu mataki na farko na abin da zai gadar masa da jin daɗi a gidan duniya. kuma baya buƙatar kuɗi baya buƙatar wato ababen jin daɗi na rayuwa kamar yadda muka faɗa a farko baya buƙatar ainihin sauran abubuwa na more rayuwa kafin ya samu kansa cikin wato hali na farin ciki domin kowane lokaci zai na ganin girman Allah maɗaukakin sarki zai na ganin ayoyi a cikin halittun Allah maɗaukakin sarki zai na ganin dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta a wannan duniya, Allah ya halitta shi ne domin bayin Allah su ga wannan abin kuma su girmama Allah maɗaukakin sarki daga cikin wannan abin mafi kulli sha'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Kowane abu ya gani cikin halittar Allah maɗaukakin sarki a wannan duniyar yana zama sanadiyar da yake ƙara girmama Allah madaukakin sarki yana zama sanadiyar da yake ƙara tsarkake tauhidinsa zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan shine maganar da Ibn al-Qayyim ya faɗa a cikin littafin sa Zadul Ma'ad mala yace wa sa'adatu yaktamilu i'tuha bil ihsani ila al-khalqi ma'a mulazamati ta'atillah wato as-sa'adatu ana samun cikar kullawarsa da al'ihsanu kyautatawa ilal halki zuwa ga bayi, wato mutum yana samun a sa'ada idan ya zamanto yana da alaƙa ta kyautatawa zuwa ga halittu na Allah maɗaukakin sarki, ma'amulazamati ta'atillah, tare da kuma lazimtar biyayya wa Allah maɗaukakin sarki. bawa idan ya zamanto yana kyautatawa halittun Allah madaukakin sarki cikin mutane cikin dabbobi da sauran abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta baya cutar da halittun Allah madaukakin sarki yana kyautata musu mutane da zai rayu da su yana rayuwa da su hakikanin rayuwa ta amana da kuma neman ci gaban su ba rayuwa ta mugunta da neman faɗuwarsu da ƙincin nasararsu ba. Sannan dabbobi yana mu'amala da dabbobi mu'amala ta kyautatawa har zan idan zai yanka yana cika umarnin annabi sallallahu Alaihi wasallam da yake cewa inna Allah katabal ihsana ala kulli shay. Allah ya wajabta maku ku kyautata akan dukkan komai cikin halittunsa hatta dabbobi. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha idan kun tashi za ku yanka dabbobin da ake yankawa to ku kyautata yanka idza qataltum fa ahsinu alqatla idan kun tashi za ku kashe dabbobi wato dabbobin da za su iya cutar da ku misali maciji misali kunama ko bera ko wata dabba daga cikin dabbobin da za su iya cutar da ku da kuke da bukatar ku kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyautata kisansu kada ku yi ta wasa da su ku yi ta jan kisan nasu ku yi ta wahalar da su sai annabi ya ce ɗayan ku ya wasa wukarsa iya wasawa domin ya huta sadda abin yankawarsa to sai ya zama bawa yana kyautatawa dabba da yake mu'amala da ita ya zamanto in haƙƙin ciyar da wannan dabbobin yana kansa ya ba su abincin da ya dace ya ba su ruwa a lokacin da ya dace domin kyautatawa dabbobi dalili ne sanadi ne da yake daga cikin sanadiyar da yake sawa Allah ya yi wa bawa rahma ya kuma sanya shi cikin aljannarsa kamar yadda suka tabbata a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wata karuwa a cikin banu isra'il da kuma wani wanda yake wato wato Allah madaukakin sarki wato Allah ya sanya ta aljanna sanadiyar kare akwai wanda kuma Allah madaukakin sarki yeme ya sanya shi a cikin wuta sanadiyar kyanwa malam yace qala shaykhul islam babban malamin musulunci shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa wasa'adatu fi mu'amalatil khalqi wato ana samun sa'ada ne cikin mu'amala da halittun Allah ko kuma idan aka ce as-sa'ada a cikin mu'amala da halittu shine an tu'amilahum lillah kai mu'amala da su don Allah duk wanda za ka yi mu'amala da shi kai mu'amala da shi don Allah duk wata alaka da za ta kulla tsakaninka da wani abu na farko da za ka fara kullawa a zuciyarka shine ka kulla za ka yi wannan mu'amala da wannan bawa don Allah in kasuwanci ne ka kulla gaskiya a cikin zuciyarka idan karantarwa ne ka kulla gaskiya da san karantar da gaskiya da san karantar da addinin Allah a cikin zuciyarka duk abin da za ka gabatar na mu'amala da halittu musamman mutane to abu na farko shine ka kulla yin wannan mu'amalar don Allah fatarju Allah fihim wala tarjuhum fillah malan yace kuma wannan lokacin da za ka yi mu'amala da su da su halittu ko da su mutane to ya zamanto ka yi ƙoƙari wajen neman yardar Allah a wannan mu'amalar da za ka yi da su ba wai ka yi mu'amala da su don ka yi mai don ka yardar da Allah ba a'a ka yi mu'amala da su domin Allah maɗaukakin sarki ya zamanto mu'amalarka da za ka yi da mutane kana yi ne don Allah ba wai za ka yi mu'amala da su don Allah ya yarda da kai ba ya zama son Allah da san yardar Allah shine abu na farko da za ka gabatar a duk wata mu'amala da za ka yi da mutane wa takhafuhu fihim wa la takhafuhum fihi kuma idan za ka ji tsoron mutane ka ji tsoron Allah tattare da su kada ka ji tsoron su kada tsoronsu ya sa ka ƙi jin tsoron Allah maɗaukakin sarki shi ne Allah maɗaukakin sarki yake faɗa cikin alƙur'ani yake cewa wala ya khafu na fillahi laumata la'im ba sa tsoro wato zargin mai zargi a cikin dukkan wani abu da suke yi don Allah maɗaukakin sarki in dai za su yi aikinsu na Allah ko aikin addini to zargin mai zargi baya hana su aikata wannan aikin saboda haka in za ka ji tsoron mutane ya zamanto ka ji tsoron su ne don wato ka ji tsoron Allah tattare da mu'amalar da za ka yi da su ba wai ka ji tsoro ka ji ka ji ka ki jin tsoron Allah tattare da su ba a cikin wannan mu'amalar sai ka ji tsoron su kuma ka ki jin tsoron Allah za ka yi mu'amala da mutane ka ji tsoron Allah kada ka ji tsoron su wa tuhsina ilaihim raja'a thawabillah kuma ka kyautata masu kana mai kwaɗayin samun lada a gurin Allah maɗaukakin sarki lali mukafa'atihim ba domin ainihin samun wani abu in return daga wani mu'amalar da kai da su ba ya zama don Allah kai mu'amala da su ba wai kwaɗayin samun wani abu daga gare su ba wata kuffa an zulmihim khawfan min Allah la minhum ko malam yace ka kame daga zaluntar mutane khawfan min Allah kai hakan kana mai tsoron Allah la minhum ba dan tsoron su ba wannan magana ibn al-qayyim shaykh al-islam ibn taymiya ya faɗe shi a cikin majmu'ul fatawa malin yace wa man zaqa ta'am al-imani zaqa halawata sa'ada duk wanda ya dandani wato zaki na imani haƙiƙa ya ɗanɗani halawa ya ɗanɗani zaƙi na sa'ada wa asha munshari hassadri kuma zai rayu yana mai buɗaɗɗiyar zuciya wato zuciyarsa tana buɗe mutuma'innal qalbi yana da nitsatsiyar zuciya sakinal jawarihi wato gaɓoɓinsa suna ainihin hutawa domin duk abin da zai yi zai yi ne don Allah maɗaukakin sarki zai yi yana mai neman lada a gurin Allah maɗaukakin sarki duk wani abu da zai bari zai bari ne don Allah saboda haka ba zai wahalar da gaɓoɓinsa ba zai wahalar da tunaninsa domin tunowa hanyar da zai bi don ya burge mutane ba duk gwargwadon abin da zai yi zai yi ne gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki yake so kuma gwargwadon ikonsa. قال ابن القيم ابن القيم yake cewa رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول yake cewa naji malami na ibn taymiya yana cewa inna fid dunya jannatan lalle a wannan duniyar tamu akwai wata aljanna man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah duk wanda bai shiga aljannar duniya ba ba zai shiga aljannar lahira ba wa qala li marratan ya ƙara gaya mun a wani lokacin na daban yace ma yasnau a'da'i bi menene abokan gabana suke kukkulla mun ana jannati wa bustani fi sadri yace ana ni da kake gani aljanna ta fa wa bustani da lambuna fi sadri suna cikin kirjina in ruhtu fahiya ma'i la tufariquni yace idan na idan ina tafiya ko ina ko na tashi ina wato na tafi wato aljanna ta tana tare da ni la tufariquni ba ta taba rabuwa da ni a cikin alwabil sayyib ya faɗi wannan maganar ibn al-qayyim wato yake nuna ma da yace a duniya akwai wata aljanna wanda bai shige ta ba ba zai shiga aljannar lahira ba aljannar da yake nufi a nan duniya shine as-sa'ada wanda bai samu as-sa'ada a cikin zuciyarsa ba a zaman sa na duniya kenan ya rayu rayuwa mai kunci kuma bai bi Allah madaukakin sarki ba saboda haka duk wanda bai bi Allah ba a gidan duniya duk yadda ya kai ya komo ku a lahira ba zai samu ainihin sakamako da gidan aljanna ba al-mahrumu min as-sa'ada gaba na gaba shine malam yayi masa suna da wanda aka haramta masa samun as-sa'ada a cikin bayi akwai wa'anda wato za su za a haramta masa samun sa'ada kenan ba su samu sa'ada a duniya ba ba za su samu sa'ada a lahira ba Allah ya kiyaye mu malam yace ash-shaqa'u fi ittiba'il hawa taɓewa da tsiyacewa yana cikin bin son zuciya. Duk wanda kaga ya taɓe, duk wanda kaga lamarinsa ya lalace, to idan ka bi lamarinsa ka je ka komo za ka ga, wato, wato, aiki, wato, umarnin zuciyarsa yake bi, baya bin umarnin Allah maɗaukakin sarki a fara'aita, wani ta ilaha hawa. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون kenan wanda yake bin son zuciyarsa ya bari zuciyarsa ta zame mata ita ce mai bashi umarni ya bi mai hana shi ya hannu to wannan ya hau kan wato wato wato wata hanya wacce ba ta bullewa ya hau hanyar da ƙarshenta za ta sadar da shi zuwa ga nadama ne shi ne malin ya ce tsiya cewa da rashin rabo yana cikin mutum ya kasance mai bin son zuciya biktirabil ma'asi ta yadda mutum zai ke yawaita kusantar sabon Allah maɗaukakin sarki wasayyi'ati da munanan ayyuka waladhatid duniya almuharramatu mashubatun bil madar kun ga jin daɗin duniyan nan wacce take ɓangaren haramun wato malam ya ce mashubatun bilmador an cuɗa wannan jin daɗin wato abin cuɗawa ne da cutarwa duk abin da aka ce ma jin daɗi ne amma na haramun to duk gunda ka je ka dawo za ga akwai cutarwa a ciki balma cutarwan ya fi yawa misali masu shan giya za su ce ma suna jin daɗi suna samun nutsuwa yana ɗebe musu kewa a daidai lokacin da wannan shan giyar in ka sha zai fitar da kai a hayyacinka in ka sha za ka zo kana tambeli a kan kwalta ka fada cikin kwata mai mashin ya buge ka yara su jefe ka ka zubar da mutuncinka ka zubar da mutuncin iyalinka da zuriyarka in ka ɗauki zina gashi nan dai jin daɗi ne amma jin daɗi wanda babu kwanciyar hankali a cikinsa daga ƙarshe za ka samu mai za ka gamu da cututtuka sanadiyar wannan zinace-zinace da mai yin zina ya jefa kansa a ciki in ka ɗauki sata in ka ɗauki ha'inci da sauran abubuwan da mutane suke yi da sunan suna samun kwanciyar hankali da nutsuwa a ciki sai ka ga in ka je ka dawo wannan nutsuwar babu in kuma akwai nutsuwar a cuɗe take da abin da zai cutar da su a lafiyarsu ko a mutuncinsu ko a jikinsu mala ya ce wahiyar sababu shiƙa'i fi duniya wal akhira kuma wa'annan cutarwan ko wa'annan abubuwan jin daɗin duniyar da suke cuɗe da cutarwa malin ya ce su ne sababin da suke sabbaba wa bawa ya zamanto bai dace ba a lahira suke sabbaba wa bawa tsiyacewa a lahira da ma duniyar qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka cikin surata taha Allah ya ce duk wanda ya kawar da kai ga barin ambatuna fa inna lahu ma'ishatan danka Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle wani yana da rayuwa mai kunci a can Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wannan zai rayu rayuwa mai daɗi domin yayi aiki na gari ya bi Allah wannan ya kawar da kai ga barin bin Allah ya kawar da kai ga barin ambaton Allah ya kawar da kai ga barin bin umarnin Allah madaukakin sarki Allah ya ce to irin wannan bawa lahu ma'ishatan donka yana da rayuwa mai kunci da zai a gidan duniya wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ya ce kuma za mu tashe shi ranar alkiyama yana makahu kaga a duniya ya rayu rayuwa mai kunci wasu malama suka ce ma'ishatan donka anan da Allah madaukakin sarki ya faɗa suka ce rayuwa ce ta kabari za a mahatse shi a cikin kabarinsa wato daga cikin kabarinsa zai fara fuskantar cewa fa wato lambar da ya ɗauka a gidan duniya sababbiyar lamba ce lamba ce mara ɓullewa Allah ce kuma za mu tashe shi ranar alkiyama yana makaho a fi shiddatin wadiƙin za a tashe shi a cikin tsanani da kuma ƙunci. قال شيخ الإسلام تهم جمالا ينا يوم نقلتوا مجنر شيخ الإسلام ابن تيمية دا الماجرنسا ainihin ibn al-qayyim al-jawziya dama farkon littafin ya gaya mana daga cikin littattafan da ya dauko wannan littafin akwai littattafan shay'a wato ibn al-qayyim har ma littattafai guda biyu ya kawo wanda ibn al-qayyim kowa ya san lazimtarsa zuwa ga malamin sa shaykhul islam ibn taymiya su kuma sun yi fice a wajen ainihin tazkiyatun nufus wato wato wato karantar da bangaren abin da ya shafi tsarkake zuciya to anan ma dai malin ya nakalto mana maganar ibn al-qayyim a ibn shaykhul islam ibn taymiya yake cewa kullu sharrin fil alami dukkan wani shari a wannan gidan duniya mukhtassun bil abdi wanda yake banci bawa sababuhu abin da yake jawo wannan sharrin wato halin da bayi suka samu kansu a cikin ƙasa ko abin duniya sanadiyar wannan sharrin shine mukhalafatur rasuli shine saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa umarnin wa saba wa umarnin Allah domin duk wanda ya bi umarnin annabi ya bi umarnin Allah man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya bi Allah madaukakin sarki mafhum na mukhalafa shine wanda ya saba umarnin manzon Allah ya saba umarnin Allah madaukakin sarki to shine ibn ibn taymiya yace dukkan wani sharri a wannan duniyar wanda bayi suke samun kansu a ciki sababinsa shine saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam awil jahlu bima jaa bihi ko kuma jahiltar abinda annabi yazo da shi na sako wa sa'adatul abdi fi ma'ashihim wa ma'adihim sa'ada da dacewa na bayi fi ma'ashihim a rayuwarsu ta duniya wa ma'adihim da rayuwarsu ta lahira bittiba'ir risalati yana allake da biyayyarsu ga umarnin saƙon Allah maɗaukakin sarki da kuma ɗan saƙon da Allah ya aiko. Da wannan za ka yi mamakin waɗanda suka ce za a rayu a gidan duniya ba tare da wato musulmi ba shi da bukata zuwa ga hadisan annabi sallallahu Alaihi wasallam. Wannan shi ne zai baka mamaki na da wani irin tunani suke so a bauta wa Allah maɗaukakin sarki idan ya zamanto ka raba wato ka raba bawa da aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da kake tutiya da cewa da shi kadai zaka yi aiki yaya ka san fassararsa idan ka jefar da ainihin bayanai na annabi sallallahu alaihi wasallam Fadin magana Ibn Taymiya ya faɗi ta a cikin Majmu'ul Fatawa. Haka nan Ibn Al-Qayyim Malam yace wal firaru min ash-shiqai ila sa'adati gujewa ga barin taɓewa da tsiyacewa ila sa'adati zuwa ga dacewa da katari ya kunu bitawbati yana kasancewa ne da ainihin ta hanyar tuba wal inabati ila Allah da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawzi yake faɗa a cikin littafin sa zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad yake cewa wa yughlaqu babu shururi bitawbati wal istighfari ana rufe kofofin wato sharri bitawbati da tuba wal istighfari da kuma ainihin ta hanyar yin istighfari Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani yake cewa dangane a cikin suratu hud Allah ya ce wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi da annabi ainihin hudu yake nasiha wa mutanensa yake cewa ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku kuna yin istighfari thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki in kuka yi haka yurshil sama alaikum midrara Allah zai ainihin turo muku ruwan sama mai yawa mamako da bakin ƙwarya za a saukar muku da ruwa wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi a ada wala tatawallaw mujrimina kada ku juya baya kuna mujrimai masu sabawa Allah madaukakin sarki wannan magana ta ibnul qayyim da yake cewa ana rufe babi ƙofofi na sharri ne ta hanyar tuba da istighfari malam yace fatruq abwabat taubati ya kai bawan Allah ka ainihin kwankwasa ƙofofin tuba wa ausid abwabal ma'asi wa ausid ay wa aghliq ka kuma rufe ƙofofin sabawa Allah madaukakin sarki ka bude wa kanka neman gafarar Allah madaukakin sarki daga laifuffukanka ka buɗe wa kanka ƙofar yawaita istighfari annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa zunubansa inda zai yi bai yi ba wanda ya gabata da wanda zai zo a gaba da za a aikata da zai aikata kuma bai aikata ba a baya da gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ma'sum ne amma Allah ya nuna mana cewa me annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna aka rawaito cewa yana cewa ya ku mutane ku yawaita tuba zuwa ga ubangijinku kuna neman gafararsa kuna yawaita yin istighfari domin ni ina yin istighfari a kowane yini sau saba'in a wata riwayar sau ɗari shi ba shi da laifin da za a gafarta masa a kai to ya ni ya kai da muke rayuwa a cikin wannan zamani mai cike da ƙazanta da datti mu ma mu yawaita tuba mu yawaita istighfari zuwa ga Allah madaukakin sarki mu kwankwasa kofofi na tuba mu rufe wa kawunan mu shafuka na saban Allah madaukakin sarki duk wani shafi da yake ko wata hanya da take sadar da kai zuwa ga sabawa Allah madaukakin sarki a wayarka ne a unguwarku ne a ainihin kasuwancinka ne a mu'amalarka ta yau da kullun ne a nomanka ne a aikin ofis ɗinka ne duk wata ƙofa da ka sani yana tana sadar da kai zuwa ga sabawa Allah madaukakin sarki kai kokari ka datse ka rufe wannan ƙofa domin almautu ta'ti baghta mutuwan nan tana zuwa ne wato wato tashi daya wal mau'a wal qabru sunduqul amal kabari ko da muke gani akwati ne na aiki in ka je aikinka za ka ke ci a cikin kabari har ranar da za ta shi alkiyama wasu suna kwanci a kabarin nan yanzu shekara sama da dubu shekara dubu biyu dubu uku dubu hudu dubu biyar suna kwanci a cikin kabari kuma haka za su ci gaba da kasancewa har a tashi kiyama kai ma ran da aka je aka binne ka kai ma baka san adadin zaman da za ka yi a cikin kabari zuwa lokacin da za a tashi kiyama aikin da ka gabatar a ɗan wannan takaitaccen lokaci na shekara arba'in hamsin sittin saba'in mafi yawa shi ne aikin da zai taya ka zaman cikin kabari ya ɗebe maka kewa har ranar da za ta shi alƙiyama ya za a yi ‘yan adam mai sakaci a wannan takaitacciyar rayuwar mu ainihin yi aikin da wato za mu ba za nadamarsa ba za ta taba gushewa ga barinmu ba duk yadda za ka yi ka yi aikin da za ka tsira daga azabar Allah maɗaukakin sarki yanzu ka ɗauki misali wanda ya mutu shekara dubu ɗaya da suka wuce tun a lokacin yana kabari idan bai bi Allah ba tun a lokacin duka yake masa azaba yake sha to tashin hankalin shine ya zo ya haɗu da masifa da wahala na tashin na filin alkiyama ga rana nan ma daga nan kuma a ɗauke shi a yi wuta da shi wato wanda bai bi Allah ba gwargwadon jin daɗin da zai yi a gidan duniya bai wuce gwargwadon wannan shekara hamsin ko sittin ɗin ba daga wannan lokacin jin daɗin ya ƙare ya yanke ba zai ƙara wani abu jin daɗi ba wanda wahala ya sha a duniya amma ya bi Allah daga lokacin da ya bar duniyar kuma wahala ta ƙare masa ba zai ƙara wucewa akan wani abu da ake kiransa wahala ba to ashe ya kamata mutum ya zauna yi wa kansa hisabi alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai wayo shine wanda zai zaunar da kansa ya yi wa kansa tarbiyya ya yi aiki don abin da yake bayan mutuwa don abin da yake bayan mutuwa ba daidai yake da abin da yake nan kafin mutuwa ba malam yace litazuqa ta'ama sa'ada ka bude wa kanka kofofin tuba ka rufe wa kanka kofofin sabo domin ka dandane dandano na ainihin sa'ada fa'afiyatul qalbi fi tarkil asami lafiyar zuciya na cikin barin sabawa Allah madaukakin sarki wa zunubu alal qalbi bi manzilati sumumi mala yace kaga wayannan zunubai manya manya da kanana kananan su bi man alal qalbi azukatan bayi matsayin laifi ko zunubi matsayin sa a zuciyar bayi bi manzilati sumumi yana daidai ne da matsayin guba wato laifi a zuciyar mutum kamar mutumin da ya sha guba ne a jikinsa malam ya ce illam tuhliku adda'afathu idan wannan gubar ba ta hallakar da zuciya ba za ta raunar da ita kamar yadda idan mutum ya sha guba idan guban nan ba ta zama sanadiyar mutuwarsa instantly lokacin ba to wannan gubar za ta na cin jikinsa a hankali a hankali har sai an kai lokacin da ko bayan shekara ɗaya ko shekara biyu ko bayan shekara goma ko shekara ashirin za ka ga wannan gubar ita ce sanadiyar lalacewarsa ko sanadiyar mutuwarsa to malam ya ce matsayin ainihin zunubi a zuciyar bawa kamar irin illar da guba ke yi a jikin mutum ne a hankali a hankali zuciya take mutuwa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ya ce ba haka ba an yi wato wato wato wato zuciyarsu yayi tsatsa ne wato tsatsa ya kasance akan zukatansu ne a bisa abin da suka kasance suna aikatawa na zunubi ai laifi ne idan suka yi ko idan mai laifi yayi sai ya dugo kamar yadda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka sai ya dugo dan karami kamar takaddan nan ne fara sai ya dauko tsinke idan mutum yayi laifi sai ya daga baki akai a hankali in yana yi yana ƙarawa ana ƙarawa har ya kai lokacin da zuciyar gaba ɗaya za ta mamaye da wannan baƙi na zunubin shi ne sai a kai lokacin da za a juyar da zuciyar a kifar da ita ta zamanto ba za ta karɓi alkhairi ba ba za ta kuji sharri ba wa man intakala min dhullil ma'asiyati ila izzi ta'ati duk wanda ya ciratu daga kaskanci na sabawa Allah madaukakin sarki ila izzi ta'a zuwa ga ainihin ɗaukaka ko buwaya na biyun Allah maɗaukakin sarki, agnahu Allahu bila malin, Allah zai wadata shi, wadatar da ba wai dole sai a ce da kuɗi ba, ba wai sai an ce akwai kuɗi a hannunsa ba, a'a za a gan shi a wadace, nawa ne mutanen da ba su taɓa riƙe dubu ɗari nasu ba, amma hankalinsu a kwance, duk tsadar rayuwar nan duk lalacewar naira duk sauƙin samun dubu ɗarin bai taɓa riƙe dubu ɗari nasa ba wani kuma ya fi shekara hamsin a duniya kuma yana cikin kwanciyar hankali domin me ya riƙe Allah maɗaukakin sarki ya ainihin ki saba wa Allah maɗaukakin sarki duk wani abu da za a yi a saba wa Allah babu shi a ciki sai ga hankalinsa a kwance wa anasahu bila sahibin Allah kuma sai ya ɗebe masa kewa ba tare da yana da wani aboki na dole da zai ainihin ɗebe masa kewa ba washaƙiyu malam ya ce matsiyaci kuwa man a'rada an ta'ati maulahu shine wanda ya kawar da kai ga barin bin ubangijinsa majibancin lamarinsa wa qataraba ma harrama Allah ya kuma kusanci abin da Allah madaukakin sarki ya haramta wannan shine ƙarshen wannan darasi kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba insha Allah za mu tashi a kaifa a'rifu anni sa'idun bawa yaya zai sani wace alama ce in ya gani zai gane cewa lalle shi ya dace kuma ya samu katari ya samu dacewa abinda muka faɗa muka yi daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu cikin lada kuskure da muka yi karancin ilimi ne Allah madaukakin sarki gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa ashabi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin